Allah madaukakin sarki ya ce lahu mu'aqibatun kowane mutum yana da mala'iku masu bibiyarsa min bayni yadayhi a gabansa wa min khalfihi da kuma bayansa yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi min amrillahi daga umarnin da Allah madaukakin sarki ya bashi ai lil abdi mala'ikatun yata'aqabuna alaihi wato harasun bil laili wa harasun bin nahar ibn kasir ya ce kowane bawa yana da mala'iku waɗanda suke bibiyarsa idan wannan ya zo suka karɓi aiki da daddare idan lokacin yini ya sai su aje aiki sai wasu kuma su karɓa daga yini haɗi zuwa dare ya faru na wuminal aswaɗi wal hadisati su ne suke ba mutum kariya daga wato abubuwa munana da kuma haɗarurruka كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر كما يتكم أقوى أنس ملائكو سوكما سنا كربار أيكي إذا وانا نمسكزو سنا ربو تذكر أبوان ديفارنا الخير هو شر إنسك كما سيو أنسك زو سكرتيسو فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال sannan sai mala'iku biyu kuma a dama da hagu suna rubuta kyawawan ayyuka da munana sahibul yamin yaktubul hasanat na daman yana rubuta kyawawan ayyuka wa sahibul shimal yaktubu sayi'at na hagu kuma yana rubuta munanan ayyuka wa malakani akharani yahfazanihi wa yahrusani sai wa'ansu mala'ikun kuma suna kiyaye shi suna gadinsa da tsaronsa wahidan min wara'ihi wa akhara min quddamihi wani a bayansa ɗayan kuma a gabansa فهو بين أربعة أملاك بالنهار sai zama a kowane yini mutum yana tsakankanin mala'iku guda hudu wa arba'atin akhari na billaili da kuma mala'iku guda hudu da daddare to anan abinda ibnu kasir Allah ya kansa da rahama ya faɗa ke cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi wannan abin da ya faɗa akwai abin da ya zo a cikin sunna wanda yake gaskata shi akwai hadisi da ibnu qani ya rawaito a cikin mu'jam sahaba ya kashi a takaice a asalin hadisi imam tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jam al-kabir imam zailani a cikin nasabur raya yake cewa akhrajahu tabarani fi fi fi, fi mu'jamihi an atir ibn ma'dan wa huwa da'if haka imam al-iraqi Allah ya tsantsa rama ya kashi a cikin al-mughni fi takhrij ahadisi al-ihya hadisin ibn abi dunya ya rawace shi a cikin makayid shaytan duka dai da asanidu kowane isnadi zai zama akwai fihi maqal a cikin isnadi amma kuma ma'anar da hadisin ya kunsa ita kuma tana karfafar wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wannan aya mai albarka hadisin an rawaito shi daga Abu Umama al-Bahili Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wukila bil mu'mini sittuna wa thalathmi'ati malaki kowane mumini an wakilta masa mala'iku ɗari uku da sittin yadfa'una anhu ma lam yuqaddar alaihi min zalika duk abin da rubutu bai gabata ba a lauhin mafus cewa zai same shi wani mala'iku ne suke kare wannan abu lil basar sab'atu amlakin yadhubbuna anhu kama yadhubbu an qas'ati al asali min az-zubabi fil yawmi as-sa'ir a wato akwai mala'iku guda akwai mala'ikun da Allah subhanahu wataala ya wakilta guda bakwai wayannan mala'ikun guda bakwai musamman suna kare mutum ne suna kare idan mutum kamar yi zasu an ƙasa'atil asli kamar yadda in aka kawo ƙwaryar zuma kuttun zuma ana ajiye shi za ka ga kudaje suna baibaye shi to kama yi zasu an ƙasa'atil asli min zubabi fil yawmi sa'id kamar a cikin bazara lokacin zafi sanda kudaje suke baibaye saman kwanuka to in aka kawo kuttun zuma ko ƙwaryar zuma yadda kudaje suke baibaye ta mai shi yake sawa yake kaɗe su haka wannan mala'ikun suke kaɗe wa mutum sharrin da zai same shi a idansa wa ma law bada lakum la ra'aytumuhu ala kulli sahlin wa jabal da kuma abin da da a ce ya bayyana a gare ku da kun gan shi akan tudu da dutse kulluhum basitun yadayhi faghirul fahu kowanne zaka ga ya shimfida hannayensa ya bude bakinsa wa ma law kana al-abdu fihi ila nafsihi tarfat ayn la taqafathu shayatin kuma suna kare mutum daga abin da da a ce wato bawa za a bar shi da iyawarsa wallahi da shekaru sun zo sun sace shi sun tafi da shi amma saboda wannan mu'akibatun din ya faduna su suke ba shi tsaro min bayni yadayhi wa min khalfihi a gabansa da kuma bayansa a har yanzu an rawaito hadisi daga Usman ibn Affan Allah ya kare da a gare shi yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah akhbirni anil abdi kam ma'ahu min malakin a bani labari game da bawa mala'iku nawa ne suke kula da shi sai maza wasu ake cewa malakun an yaminika wato akwai mala'ika ɗaya a ɓangaren ka na dama ala hasanatin yana kula da kyawun ayyukanka wa huwa amirun ala allazi ala shimali shine yake jagoranta wanda yake hagu idza amilta hasanatan kutibat asharan shi na ɓangaren daman da kayi aiki na gari sai ya rubuta maka goma lada goma fa idza alimta sayyi'atan qala allazi 'ala ash-shimali lil ladzi 'ala al-yamin aktub idan kuma ka aikata aiki ba daidai ba sai wannan na na hagun ya nemi izinin na daman ya ce na iya rubutawa in yi rubuta to me na daman yake ce masa qala la sai ce la'allahu yastaghfirullah wa yatub wataƙila zai nemi gafara ubangiji ya tuba a haka fa'iza ƙala talatan idan ya ƙara cewa to bai fatu ba na iya rubutawa sai sai masa a'a la'allahu ya tsarkuru Allah wa ya da ƙarshe in ya faɗi na uku sai sai masa to rubuta a rahan Allah minhu fa bi isar ƙari Allah ya hutar da mu da shi tir da yake a matsayin wanda aka haɗa mu da shi ma aqalla muraqabatahu lillahi mamakin abin da ya sa kulawarsa da Allah take ‘yar kaɗan wa aƙallar tihiya abu minhu mamakin abin da ya sa kunyarsa da Allah ba ta da yawa ya Allah Ubangiji yana cewa ma yalfiru min ƙaurin illa da dai zuwa ƙarshen wannan hadisi da manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ba da wannan labarin na cewa kowane ɗan adam a tare da shi akwai mala'iku kaza manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin adadin yawan mala'iku wannan hadisi ibnu jarir ya kawo shi a cikin tafsirin sa amma ibnu kathir Allah ya tsara rama qarraba isnadahu a kamar da yake cikin tafsiri shi yasa naga muku nake cewa asanidin da suka zo da wayannan hadisan suka zo duka asanidin ne fiha maqal sai dai a duka idan muka dauka za mu ga magana ce wacce take ta gaskiya kuma ga ga asalinta a cikin littafin Allah subhanahu wataala cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi mutum yana da mala'iku na musamman waɗanda suke bashi kariya da tsaro min bayni yadayhi a da a gabansa wa min khalfihi da kuma a bayansa ya faru min amrillah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ubangiji subhanahu wataala yake cewa hakika Allah baya canja wa mutane wata ni'ima da ya aje musu ita ya canja musu ita ta koma ukuba muddin sun kasance su ne wa Allah da'a in kaga Allah ya canja musu to sai dai in sun canja wannan godiyar da mutunci sun kuma sauka daga sabubba na yardar Allah to anan ne sai ubangiji subhanahu wataala ya canja musu da abin da ba sa so shine inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hakika Allah baya canja wa mutane abin da yake cikin su hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun fara canja abin da yake cikin su tukuna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin amfan zalika bi anna Allah lam yakun
ذلك
أبي
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allah ya ce hakan na faruwa ne saboda Allah baya canja wa mutane ni'imar da ya yi musu baya canja ni'ima da ya yi akan mutane sai sun fara canja abin da yake tare da su tukuna domin Allah sami'un yana ji da sun canja zai ji su alimun yana tare da halin da suke ciki ka da abi ali fir'aun kamar ce tabi'ar mutanen fir'auna suna cikin ni'ima amma suka butulce wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya fitar da su daga cikin ni'imar kam taraku min jannatin wa uyunin wa zururin wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awratnaha qauman akharin da suka fice cewa Allah sai Allah ya canja musu wallazina min qablihim da mutanen da suka gabace su kamar samudawa da adawa suna cikin ni'ima suka saba wa Allah sai Allah ya canja musu daga ni'imar kazzabu bi ayati rabbihim sun butulce wa ayoyin ubangijinsu to fa ahlaknahum bi dhunubi take muka kakkashe su saboda wannan laifin da suka yi wa aghraqna ala fir'auna wayancan mun kashe su da tsawa wasu mun kashe su da iska wasu mun kashe su ta hanyar kifar da su amma dai su mutanen fir'auna nutsar da su muka yi a cikin ruwa wa kullum kanu zalimina duk wa'anda kuma kaga mun wa azaba to ba sun kasance azzalimai ne dan da ba su zama azzalimai ba da ba za mu yi musu wannan ba da haka duk abin da kaga ya same ka na rashin daɗi to asali ubangiji ne ya yarda abin ya faru a kanka amma saboda ka janyo sababi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
Allah ya ce wa ba a saba kun min musibatin da abin da ya same ku na jarabawa da musiba sabi ma kasabat aydiku to fa ya faru ne saboda laifukan da kuka yi wa ya'fu an kafir dan ma Allah yana yana yana yin kuran gwami yana kyale ku akan abubuwa da yawa amma ba dan haka ba da kun ji ba daɗi da kun ga ba daidai. an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa فكان الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أي لا يغير ما بهم من النعمة حتى يعملوا بالمعاصي فيرفع الله عنهم النعم تكون نسيس ساقا والله سبحانه وتعالى سنقوم به سبحانه وتعالى يدوكي مسوى النعمة سيسوكا مسوى كيشيتا أن كرقودك إبراهيم النخعي yake cewa auha Allah ta'ala ila nabiyyin min anbiya bani Isra'il an kulli qaumika innahu laysa min ahli qaryatin wala ahli baitin yakununa ala ta'ati Allah fayatahawwaluna minha ila ma'siyati Allah illa tahawwala Allah mimma yuhibbuna ila ma yakrahun Allah maɗaukacin sarki ya yi wahayi zuwa ga wani annabi cikin annabawan bani Isra'ila. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ka gaya wa mutanenka cewa babu wasu mutane a wani gari ko kuma a gida da za su kasance su ne wa Ubangiji ɗa'a sannan su bar ɗa'ar su koma saɓan Allah face Allah sai ya canja musu daga abin da suke so su ma zuwa abin da ba sa so. Sun maƙala ya ce, inna tasdiqa zalika fi kitabillah inji ibrahim an-nakhai yace abin da yake gaskata wannan magana ma akwai magana a cikin littafin Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ibn abi hatim shi ya fitar da wannan a cikin at-tafsir al-ma'zur ilay a atada imam qatadata ibn di'amata as-sadusi Allah ya tsanta da rahama ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in kamar yadda ibn abi hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa haka imam suyuti ya ambace shi a cikin addur ya dingina shi zuwa ga abu she to qatada ibn da'abat as-sadusi Allah ya jikansa da rama yake cewa inna ma yajibu at-taghyir min an-nas wa at-taysir min Allah in dai har kaga canji to mutane ne suka janyo canji amma mu yanzu nan halin da muke ciki na karancin albarka a cikin al'amuran mu na rayuwa ko shakka babu in ka nutsu a hankali za ka ga yadda aka saki ubangiji ne ake wasa da tauhidi ba a rike littafin Allah yadda ya kamata ba muke zaluntar kawunan mu muka saki al'amuran mu muka jingina su zuwa ga kokarin mu da tunanin mu sai Allah ya bar mu da iyawan duk wani sababi da kake tunanin shi ne zai kawo mana sauki a cikin wannan matsala an jarraba shi an kasa samun mafita yau da a ce matsalar mu ta shugaban ƙasa ce su da yanzu ta yayi lokacin da baban gida yana shugabancin ƙasa ba irin kukan da ba a yi da baban gida ba an tsane shi an zage shi an tsine masa albarka ba irin abin da ba a yi masa to kafin shi kuma lokacin da buhari yake kan mulki har ɗaukar nauyin mahaddata ƙur'ani ake su je maka su sauke ƙur'ani allah ya raba mu da wannan bala'i lokacin ana wo against indiscipline to da baban gida izo i daɗe ya daɗe ya daɗe sai ake ganin cewa kamar matsalar baban gida ce ba matsalar buhari ba ce ashe ba buhari a cikin rahama to lokacin da gwamnatin baban gida ta, ta, sauka aka rika mulki zuwa ga shonika mutane a iya tarihin rayuwar su shiga matsi ba irin na lokacin jihar sani a wasu sai da ta kai dafa shinkafa ma sai gidan wane da wani za ka iya kirga unguwa ɗaya gaba ɗayanta daga farkon ta har ƙarshe ba mai shadda shadda wannan dai shadda wacce ake ɗinkawa a zaba kuma duk mai ita an san shi za ce wane yana da shadda shadda sa kala biyu a lokacin saboda tsabagen talauci babbar riga ce za kaya ne za su mutu su ɗan ciki su ba babbar riga babbar riga a juya ta ta koma a ciki a cigaba da sa garin kwaki a lokacin haka ake cin sa a kudu da arewacin najeriya to duk mutane suna zaton cewa matsalar shi ne sani abace ashe ba su sani abace wali ba ne a cikin shugabannin ƙasa lokacin da ya miƙa mulki zuwa hannun jiran abdulsalam abubakar a lokacin aka gane cewa ashe sani abace ba karau ne adalci ba aka zo aka dinga cizon yatsa wanda suka zage shi ma suka dinga cewa sun yafe masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da abdulsalam ya miƙa Obasanjo iya kwana ɗari da shugaba Obasanjo kawai da aka dinga kirga irin jaraba da Allah ya jefa mu a cikin mulkin Obasanjo. Yanzu na tabbatar da cewa da za a nuna mana a ce na yanzu ya sauka a dawo da lokacin Obasanjo duka za mu yarda. Lokacin da Obasanjo ya gama shekara takwas ɗinsa muka gama shan azaba aka kashe mu murz da yar aduwa ya dawo. shekara ta ɗaya da ta shuɗe ta yar aduwa ya zo da seven point agenda ba irin tsinuwar da ba a yi masa ba wani seven point agenda an dai gane agenda ta farko auren da yarsa agenda ta biyu ma auren da yarsa yanzu ya to agenda ta uku sai rashin lafiya sai kaza yanzu an waye gari kamar ba a taɓa yin shugaba tun dawowar demokuraɗiyya mai adalci irin sa matsalar mu dai ba ta mutum ɗaya ba ce yar aduwa ya tafi lokacin da goodluck abela jonathan ya zo kama buɗe baki ka yabi wani abu na goodluck abela jonathan kamar za a fidda kai daga musulunci sai ga shi yanzu da mutsin musulman da international organization da kowa da kowa an yarda cewa da wahala a samu shugaban da zai sha kayi yana kan gwamnati kuma ya sallama ba tare da rigima ba don tsare jinin mutane kamar yadda jonathan ya yanzu an waye gari da za ka ciro rawa nawa kake siyan shinkafa buhu a lokacin jonathan nawa kake siyan da nawa kake siyan taliya nawa kake canjar dala lokacin mutanen musulmai da maka kamar wata unguwa gaba ɗaya da kuɗin ka naira dubu ɗari biyu da hamsin sai ka je maka har da kuɗin gudu yanzu an waye gari ana ta tunanin duk maganganun da aka faɗa a lokacin Jonathan kamar dai siyasa ce gaskiya sai mai gaskiya ya mutu sifilin masa lokacin da baba buhari ya zo aka tafi aka tafi muna ta bushara muna ta bushara muna ta bushara za ka rubuta wai har yanzu buhari bai karɓa ba ne shuru shuru sai an yi kaza sai an yi kaza mutane suna faɗan maganganu sai mu kamar addini ne ba sa so wasu na akan mota haya ce ba kowa akwai wurin da zai sauka karshe dai bawan Allah nan da akwai damar a sake maimaita da zai wahala a iya zaɓa sai dai don saboda wani dalili akwai wata magana da ya faɗa yake cewa shi ya tabbatar da in dai har ya sauka mutane da yawa sai sun yi bejensa bayan saukarsa ya sha tsinuwa Allah ya kaza Allah ya kiyaye bakin ke tare ɗanyen kashi akan ne zaka faɗa haka ilaifa daga ranar da iso ka muka fara gane cewa lallai fa ashe ashe kamar ma yanzu ne aka fuskanci wani yanayi na rayuwa to in dai aka za mu ci gaba tsakaninmu da Allah tsakaninmu da ubangijinmu muna jingina al'amura zuwa ga tunaninmu da kwakwalenmu to ina tsoron kada wannan din ma ya sauka mu zo muna cewa kai ashe wata yana da tausayi sai za ana rahimallahu nabashal awwal dan haka matsalar mu a takaice a dunkule ba matsalar mutum ɗaya ba ce matsalar mu tana da buƙatar gaba ɗayan mu tattara mu koma zuwa ga Allah sa'an nan ko mu zo mu sake sabon lala wajen tunani na tsarin da za mu fuskanci matsalolin mu kun ga musamman mu arewacin Najeriya a galabiyar mu musulmai ne muna da manufa muna da addini muna da littafi muna da tsari to amma idan ka ban mu iya ijunan mu kawai yan kwangilan mu musulmai ne supervisors din mu musulmai ne masu rike da madafan ikon inda muke rayuwa a cikin musulmai ne gwamnonin mu mafi yawancin su musulmai ne mafi yawancin mataimakan su ma akwai musulmai da yawa a ciki masu gudanar da al'amuran mu duka musulmai ne amma a iya tsarin mu na cikin gida idan aka bankaɗa maka irin nau'o'i na badakala da jagororin mu suke da waɗanda muke yi za ka tabbatar da cewa matsalar mu ba ta shugaba ɗaya ba ce yanzu lokacin da buhari ya zo ya kaddamar da war against corruption yawa masana sun faɗa suka ce ga baki ɗaya in ka ɗauke sunan corruption ɗin hanyar inda corruption ɗin ma yake da mu kawai talaka abin da muke so a yi arrestin ɗin wani a yi arrestin ɗin wani a yi arrestin ɗin wani yanzu an yi arrestin din wani an karɓi kuɗi a wajensa me ya canja kai a tsarin rayuwarka amma ka je ka kasashen da gaske talakawan su suka sa a gaba akwai shugaban da duk da aka kakkama waɗanda ake tunanin sun sun yi almundahana da ha'inci tara su aka aka nuna musu duka hisabun su a cikin takarda a waje to mun ji kana da ka ɗauki kuɗin ƙasa me za ka yi wa ƙasa abu kaza ka ƙware ka yi investin kaza kana da kaza gwamnati tana da kaza a hakan ka ce ne wannan sun sake farfado da tattalin arzikin su to mu amma yanzu sai ka ji an karɓi kuɗin maƙudai amma ba abin da zai sauko ba abin da zai rabu ba wani tsari da zai canja a daidai lokacin da ake haka a lokacin da idan ka ɗau magini talaka ɗan uwanka zai maka gini wallahi in ba sa aka yi ba zai maka ginin yadda kake so ba illa ma dumta alaihi qa'ima duk yadda zai ya cuce ka ya ince ka sai ya cuce ka idan kana da abun hawa zaka kai shi wurin gyara ka tafi ka bari ko ai maka gyaran ba daidai ba ko ana kallon wani abu da ya kamata a fadakar da kai a fadakar da kai ko a sace maka wani abu ko a canja maka wani abu wanda kuma wannan ba shugabanni bane wurin aiki ne kana tare da dan uwanka musulmi wata kila ba kai ahlus sunna ne shi ma ahlus sunna ne wata dama za ta zo maka iri iri ya kauda kanka kotunanmu musamman ka ɗau kotun shari'ar musulunci alƙalin musulmi rijistarar musulmi duka ma'aikatan kotun musulmai amma a zalunce ka iri-iri kotu ta kasa karɓar maka haƙƙi kana ji kana kallo ko alƙali ya yanke hukunci ka fito yaran alƙali ce to me za ka bayar iri-iri kana ji kana kallo abu ya kisi ya kisinyewa in baka da gata shi kenan an cuce ka bayar da zaka iya wannan kuma ba shugaban kasa ne maka ba dan uwanka ne talaka wanda ba shi da rufin asiri ba shi da arziki a cikin tsiya yake amma kuma ba zai je da zalunta kaga matsalar ba ta iya shugabannin kasa ba ce kawai matsalar ta ce ke junan mu malami ne dan kana professor a jami'a kana da yaranka da suke kana da ɗalibai a ƙarƙashin ka da suke research a ƙarƙashin kan lazimta wa ɗalibi akan sai yayi research ya sa sunanka ka kaddamar da research din nasa a matsayin kai kai shi don ka samu ƙarin girma kirikiri tsakanin ɗalibi da rabin coordinator ɗalibi zai zo a ɓatan masa da sakamakonsa na wata jarabawa na wani na wani department ɗin ya zo wai aikin da za a yi masa a ɗauko script ɗin a zazzage a bididdigi a ɗauko a tsaya a bibiya a kan haka kawai shi labar kawai ya ce ka yi haƙuri kawai kai kare over wani ma a ce ka yi still over a kan haka ba a san damages ɗin da za a yi masa ba sannan gobe an tashi hadda shi za a zagi shugaban ƙasa yes shugaban ƙasa yana da laifi gwamna yana da laifi amma kai kuma ba banda wanda zai zo ya ce da ɗalibansa wallahi in buku kaza ba duka kun faɗi ni ɗin nan da girma na nayi karatu a lokacin da malamin za ku zo aji ku zo aji bai zo ba a buga masa waya ce shi wallahi ya mamanta ya tafiyar sa neman kuɗin sa lokaci ɗaya kuma in ya zo ya yi abin da kare ma ba zai ci ba kuma ya manta cewa masu hankali da tunani yake koyarwa wasu su ma duka malamai ne sannan kuma an zo jarabawa ya rufe idansa ya yi abin da shi kansa in ya tsaya a gaban ubangiji aka ce yi wa kanka sakamako ba zai wa kansa sakamakon da zai tsiratar da kansa to kuma gobe har da shi za a ce an cuci mutane banda mu kanmu din mu ma kuma da ɗaliban da yadda muke da ha'inci da sauransu shatar jarabawa ta zama ruwan dare to inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin idan kuna cikin halin kakanika Allah ba zai cire ku ba hatta yughayyiru ma bi an fusi sai kun tsaya kun yi karatun tarihi kun gyara abin da yake cikin ku tukuna hadisi ya tabbata a hadisi ya tabbata a cikin al-imam ibnu abi shayba ya rawace shi a cikin kitabul arsh a cikin kitabul arsh sannan ibnu batta ya rawaita hadisin a cikin al-ibanatul kubra ta hanyar ali ibn abi talib Allah ya kare yadda a gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ubangiji yana cewa wa izzati wa jalali wa irtifa'i fawqa arshi na rantse da izzata buwaya ta kenan shine karfin iko na in na tinkara abubuwan da ita sare in nayi niyyar abu dole sai na yi in na tsaye da abuwa wanda ya isa ya gudanar da shi in na gudanar ba wanda ya isa ya tsaye da shi to Allah ya rantse da wannan wajalali na rantse da girma na wartifa'i fawqa arshi na rantse da daukaka ta a saman al'arshi na ma min ahli qaryatin wala ahli baitin wala rajulin bi badiyatin kanu ala ma karihtu min ma'siyati ba yadda za a samu mutanen ƙauye ko gari ko gida da za su kasance akan abin da bana so na sako ثم تحولوا عنها الى ما احببت من طاعتي sannan su tattashi gaba ɗaya su kaura daga sabon Allah su koma abin da nake so na da'ata illa tahawwaltu lahum amma yakrahuna min azabi ila ma yuhibbuna min rahmati face sai na ɗauke musu abin da ba sa so na azna ukuba ta sun dawo in musanya musu da abin da suke so na ramata wa min ahli baitin wala qaryatin wala rajulin wala badiyatin kanu ala ma ahbabtu من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي شجم حديث أبو أمامة بن كعب وإذا أراد الله بقوم سوءا إذا الله مدعوكسين سركي ya nufaci saukar da wata jarabawa ta abinci ga mutane saboda sun taɓo ubangiji subhanahu wata'ala fala maradda lahu babu wani wanda ya isa ya komar da wannan abin da Allah ya tashi saukar musu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin idan tamkar ubangiji da azabarsa ta tunkaro mujrimai ba wanda ya isa ya hana Allah saboda Allah fa'alun lima yurid ne kamar yadda ya faɗa a cikin suratul furuj wa ma lahum min dunihi min wal kuma ba su da wani masoyi majibinci ne taimaka musu wanda zai zo ya tsaya ya banga-banga ya ce azabar Allah ba za ta faɗa musu ba da haka abin da makaryata mayaudara maha'inta masu ƙasar da mutane suke faɗa cewa ka riƙe shehuwa da ka riƙe wani in an je gaban ubangiji ko ba kai daidai ba wani zai bayyana ya hana a yi maka kaza ƙarya suke wannan wannan ayar ta ƙaryata su wa in yamsaka Allahu bi dhurrin وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو na'am وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير ubangiji subhanahu wata'ala idan ya tashi samar maka da wani abu wanda yake mara daɗi to ba wanda ya isa ya yaye maka wannan abin sai Allah subhanahu wata'ala wa in yuridka bi khairin idan kuma Allah ya so ka da aikin alkhairi to babu wanda ya isa ya tunkuɗe maka wannan alkhairin sai dai Allah ne da kansa ya karkatar maka da shi saboda wata kaddara ta sai Allah ya ce mai huwa alladhi yurikumul ba هو الذي يريكم البر خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد ويسبح الرعد بأمره والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال huwa allazi yurikumul barqa Allah madaukakin sarki shine yanda yake gwada muku walkiya lokacin da hadari ya taso sai ku ga sai ku ga walkiya wannan walkiyar khaufan sai ku ganta a halin tsoro da razani yaushe kuke ganin walkiyar nan a halin tsoro da razani musamman idan kuna cikin ruwa a jirgin ruwa inda masu jirgin ruwa suka ga walkiya to a cikin tashin hankali ko kuma lokacin da kuke cikin tafiya a dokar daji ba inda za ku iya fakewa ita kuma walƙiyar tana nuna cewa ga ni'imar Allah nan tana shan sauki to sai ku shiga cikin tsoro wa tama'an idan kuma kuna zaune a gida da kun ga walƙiya sai ku fara kwaɗayi da sa ran cewa ruwa zai sauka zai shayar da gonakin to Allah ne yake nuna musu wannan walƙiyar a waɗannan yanayi kan guda biyu yurikumul barqa khawfan وطمعا أي خوفا للمسافر فإن عادة المسافر يتأذى بالمطر والطمع للمقيم فإن لأن المقيم يرجو الخصب بالمطر واذكر الكتاء خوفا إنم واتو خو- الخوف من المطر في غير إبانه وفي غير مكانه والطمع إذا كان في إبانه ومكانه من البلد idan ba lokacin ruwa ba ne aka ga wasiya sai a tsorata idan kuma lokacin ruwa ne sai a sa rai kamar yadda mawardi ya faɗa a cikin tafsirin to wa wa- huwa allazi yurikum al-barqa khawfan wa tam'an wa yunshi'u as-sahaba istiqal kuma Allah shine yake halittar giragizai masu tsananin nauyi waɗanda suke ɗauko ruwa domin su zo su jirkice shi a inda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da jirkice ruwa wai sabbihu ra'ad kuma ubangiji ya ce sannan tsawa da kake ji wannan tsawar halitta ce ta Allah to ita ma tana yin tasbihi tana tsarkake ubangiji ga biran abin da bai cancanci ubangiji ba tana kuma sifanta ubangiji da sifa ta cika tare da yi wa ubangiji kirari da gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan arra'adu ita ce tsawar da muke ji wasu wasu kuma masu tafsirin suka ce a arra'adu din sunan mala'ika ne wanda shi Allah yake wakiltawa da bulala idan girgijen ya haɗu ya haɗu ya haɗu ya haɗu sai ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mala'ikan ya tara girgijen a waje guda sai ya rarrako girgijen da bulala yana tsula masa bulala yana fitar da tartsatsin walƙiya kuma yana yin tsawa to shine wannan mala'ikan da Allah ya wakilta akan abin da ya shafi tsawa to shi kansa mala'ika ar-ra'd yusabbihu bihamdi imam sam'ani kamar da ke cikin tafsirin sa yake cewa askarul mufassirin ala anna ar-ra'd malakun wal masmu'u min as-sawti tasbihu wannan rukujin da kake ji na tsawa to mala'ikan ne yake yin tasbihi a kamar yadda yake cewa an rawaito akan an rawaito daga annabi sallallahu alaihi lokacin da wani bayahudi ya tambaye shi game da ar-ra'du sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana mai kama da haka haka zalika aka rawaito daga sayyidina Ali da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr dan As kai da Abi Hurairata cewa ar-ra'du tana nufin mala'ika haka ibn abdul bar Allah ya tsantsar rahama kamar yadda ya faɗa a cikin al-istizkar nasa sharhin muwatta yake cewa jumhur ahli al-ilmi min ahli al-fiqh wal hadith yaquluna ar-ra'd malakun da yawa jumhur na malaman hadisi da fiqh suna cewa ar-ra'd dinnan mala'ika ne yajuru sahaba shine wato yake rarako hadari wa qad yajuzu an yakuna zajaruhu laha tasbihan watakila ya zama tasbihin da yake yi shine rarar wannan giragizan shine Allah subhanahu wataala ya umarce shi kamar da yake cewa wa yusabbihu ar-ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi to in ma dai tsawace in ma mala'ikan ne ko duk gabaki ɗayan su kowanne yana tasbihi tare da haɗawa da godiya ga ubangiji a wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati haka mala'iku ma suna yin tasbihi min khifati saboda tsananin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi bi sanadin hasan daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa aqbalat yahudu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya abul qasim yahuda sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abul qasim inna nas'aluka an kamtati ashiya mun zo mu tambaye ka abubuwa guda biyar fa in ambatana bihinna idan ka ba mu labarin su عرفنا أنك نبي واتبعناك زاب يتشاكي النبي نبيك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه شيء ما زال سما يأوك القولي تسوير يد بني إذا يد النبي يقول يد آئنسا إذ قالوا الله على ما نقول وكيل لو كسن يسير تشيكنا الله على ما نقول وكيل لو كسن ذات تفدع تنقوم النبي يسير تشيكو فتاتي كسيتو suka mai tambaya daga cikin kace afirna ma hadha ar-ra'd ka ba mu labari game da wannan tsawar sai za su ake cewa malakun min mala'ikatin lahi azza wa jal mala'ika ne na Allah muwakkalun bis sahabi shine aka bawa wakilcin kula da giragizai biyadihi aw biyadihi mihraqun min nar wato akwai wata bulala a hannunsa ta wuta yazuru bihi sahaba da ita yake razan hadari ko kuma yake rarako giragizai yasuquhu haythu amara Allah yana koro shi inda Allah subhanahu wataala ya umarce shi qalu fa fa ma hadha sautul ladhi yusma'u to wannan sautin da ake ji na rubutun tsawa fa sai yace sautu sautin mala'ikan ne qalu sadaqta kace kai gaskiya sai suka ci gaba da tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikatu min sifatihi wa yursilu sawa'iqa kuma ubangiji shine yake aiko tsawa as-sawa'id din shine abin da Bahaushe yake cewa faran kwatsa ita tsawar halitta ce wacce take faduwa idan aka yi wannan cidar to a lokacin ita tsawar tana faduwa to Allah shine yake sako ta fa yusibu biha man yasha idan Allah ya so sai ya sa wannan wannan tsawar ko faran kudin sai ta zo ta faɗo wa wanda Allah ya rubuta cewa za ta faɗo masa wa hum yajaduna fillah su kuma alhali suna ta musu akan abin da ya shafi al'abarin ubangiji da kadai ta kassa eh aradu din larabci ne ai arradu ke yawanci fulani su ne zaka ji sun kuma cewa aradu kashe aradu in ka magana zai wanda da yake kashe a radu wala ramma yawa ana faɗan haka a radu amma kaman maimaita hausa turanta da hausa kwaran faɗa kawai daidai ko tarnatsa su ana faɗa yawa ubangiji sanu ta'ala yakan yakan aiko ta ta zo ta faɗo wa mutum musamman a cikin waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya azabtar da su da ita Allah yake cewa wahum yujadiluna fillahi suna musu da lamarin ubangiji subhanahu wata'ala ai suna musu da wahadaniyar ubangiji subhanahu wata'ala da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala wa huwa shadidul mihal alhali ubangiji yana da ƙarfin hujja yana da ƙarfin dabarar da zai iya kama su domin albihal abin da yake nufi shine ko dai ya zanto asali mihal ne bi ma'ana fi'al an samu shi ne daga faɗinsa ta mahala idan mutum ya yi dabara wajen isar da abin da yake so da muradinsa ai ta hayyala to sai ya zama su suna musu game da abin da ya shafi al'amarin ubangiji sai ubangiji ya bar su kuma sai ya zo musu ta inda ba su zaka ba to sai ya zama shadidul lihal mai tsananin dabara wajen kama masu saba masa ko kuma ya zama shadidul lihal ubangiji subhanahu wataala mai tsananin karfi da dama wanda idan ya tashi ba za su iya rinjayar ba duka kuma wayannan ma'anonin guda biyu sun shiga sai Allah ya ce mai rahu da awatul haq له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال lahu da'watul haq wato da'awa ta gaskiya fa ta tabbata ga Allah ita ce kalimatul tauhid la ilaha illallah ya faɗa wa kansa da kansa mala'ikunsa sun gaya masa kuma sannan bayansa mu'minai suna gaya masa wannan kirari ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala ibn al-qayyim a cikin madarij saliki ne yake cewa ai innahu ta'ala sahibu da'watil haqq li zatihi wa sifatihi shine ma'abocin kalmar tauhidi da ta kunshi zatinsa da sifofinsa wa in lam yujib lida'ihi biha thawaban fa innahu yastahiqquha li dhatihi ko da bai ce in kai kana da lada ba ma ya cancance ta ubangiji subhanahu wataala fa huwa ahlun an yu'bada wahda domin shine ya cancanci abauta masa shi kadai wa yud'a wahda shi kadai za a roƙa wa yuqsadu wa yushkaru wa yuhmad a nufe shi lokacin da ake da bukata a gode masa ai masa kirari da jinjina da yabo wa yuhabbu wa yurja a so shi a kaunaci abin da yake hannunsa wa yukhafu kuma a ji tsoronsa wa yutawakkalu alaihi a dogara gare shi wa yusta'anu bihi a nemi taimakonsa wa yustajaru bihi a nemi kariyarsa wa yulja'u ilaihi a fake zuwa gare shi idan mutum ya shiga cikin yanayin tsoro wa yusmada ilaihi a kuma nufe shi lokacin da ake da bukata فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده dan haka duk wata da'awa ta ilahiya ta tabbata gare shi shi kadai wanda duk wanda ba Allah ba ko zuciyarka ta raya maka ya cancanci abu kaza in aka ɗauko wani abu daga cikin waɗannan sifofin sai kaga bai cancance ta ba so nawa so nawa za ku fake da waɗansu kuna ganin cewa su ne madogara amma kuma sun baku a cikin talauci su kansu ba su iya wadata kansu ba ballantana su wadata su ko sun bakku a cikin hali na tsoro su kansu sun sun kasa fitar da kansu daga cikin hali na tsoro ballantana su fitar da su wanda kwa duk ya gaza ya fitar da kansa daga cikin halin tsakanin kai sai ya zai iya fitar da wani sa ya kala huda a wasu haq kalma ta tauhidi ta Allah ce shi kadai ya tantance ta la ilaha illallah kuma da gaske ne haka ne shi kadai ne ya tattara wa'annan abubuwan kamar da ibnu qayyim ya faɗa a so shi a kaunace shi a ji tsoronsa a dogara gare shi a nemi taimakonsa a roƙe shi duk abin da ka sani da aka faɗa wannan duka Allah ake wa shi shi kaɗai kuma ya cancance su wallazi na yad'una min dunihi wa'anda kuma kafirai suke bautawa koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa iya karɓa musu da komai a roƙe su a roƙe su amma ina illa ka ba su fi kafaihi ilal ma'il ya buluga fahu wato inda za su amfanar to amfanarwar tasu ba ta huce irin amfanin wanda zai je shimfiɗa hannuwansa a kan ruwa ba sai ya tsaya bai tsoma hannun ya ebi ruwan ba liya buluga fahu a tunaninsa ruwan ya taso ya shiga bakinsa kana ganin ruwan zai shiga bakinsa wa ma huwa bi balighi kai ka san ruwan ba zai taɓa isa inda yake ba ba zai isa bakinsa ba وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دم هكا wato kiran da kafirai suke wa gumakansu da abubuwan bautarsu ba wani abu ne face a cikin ƙasa suke domin ranar alkiyama ma idan suka gansu guje musu za su yi ba za su yarda ba kamar da Allah ya faɗa a cikin ayat suratul nahl da ayat suratul baqara da ayat suratu a fusilat cikin fusilat Allah ya ce wa dhalla anhum ma kanu yad'un min qabl ما كانوا يدعون من قبل wayanda suke roƙa kafin nan za su neme su su rasa kuma haka ne wallahi in wayanda kuke roƙa bayan Allah ne na garin an zo ran alkiyama za su gaya Allah ce ba ruwan mu ya ubangiji ba mu muka sa su idan kuma ba na garin bane ba za su zo su ce ya ubangiji mu dai kawai faɗa muka su kuma su suka yi da kansu ƙarshe wayannan su tsine wa musu su ma kuma su tsine musu sai ya ubangiji wayannan su ne suka fatar da mu Allah ka ninka musu azaba ai a ce kai su ma sai an ninka muku da kuka ɓatar su ma da kuka ɓatar da ku sai an ninka muku wannan idan ya zama su waɗanda ake bautawa su ne suka ja a bauta musu sai Allah ya ce ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار حسبنا Allah ya ce walillahi yasjudu ma man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan duk wani halitta wata halitta da ke sammai da kuma halittun da suke kasai duk fa Allah suke wa sujada taw'an akwai wanda suke yi wa Allah sujada a bisa kan ransu saboda Allah ya umarce su kuma sun yarda su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada wayannan sune muminai wanda suke bin umarnin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa a Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen Allah ya tsarsa da rama yace cewa wasujudu huna as-sujudul adami wato shine sujada ta halitta fa kullu ahadin khadi'un li qadarillah kowa da ka sani yana sunkuya wa kaddara ubangiji ma ahadin yastati'u an yughaliba Allah azza wa jalla ba wani wanda ya sai sai zai rinjaye ubangiji don haka dole in za ka yi tafiya gaban ka kake yi ba ta baya kake tafiya ba wannan sallama wa tsarin da Allah ya yi maka na kai gaba shi kansa sujada ne ga Allah baka isa ka ce bari ni ni kuma zan saba wa tsarin da Allah ya mun yi ta- yi tafiya ta baya ko ka ce bari in dawo da kaina zan dinga tafiya kafa ta sai sama wannan shine tsau'an din wa karhan wa'yansu kuma ba yadda suka iya dole ne sai sun kaskantar da kansu sun yi sujada ga ubangiji subhanahu wata'ala to anan malamai da yawa sun yi magana akan me ake nufi da sujada din shin sujadar nan sujada ce ta asali ko kuma sujada ce ta lura a Muhammad al-Amin Allah ya kansa da rama yake cewa ikhtalafa al-ulama fil murad bi sujudi ko kuma wannan ya tafi magana akan sujadar inuwa ke a abinda malamai suka ce shine akwai waɗanda suna yin sujada ga ubangiji subhanahu wataala su saka goshin su a ƙasa saboda girmama ga ubangiji a bisa bin umarninsa akwai kuma waɗanda ko ba su yi hakan ba to halittar su tana sujada ga ubangiji subhanahu wataala inuwar su ma tana sujada ga ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce wa zilaluhu bil ghudubi wal asal inuwar su ma lokacin safiya da kuma lokacin marece duka inuwarsu tana sujada za ka ga in lokacin da rana take fitowa to za ka ga idan ta haska inuwar mutum za ka tana tahowa daga yamma a hankali a hankali har ta tike inda yake kuma sai ta fara yin gabas sai kuma ta ɓace idan kuma yamma ta yi sai ka dinga ganin inuwar a hankali tana jayewa tana jayewa har ta tafi to wannan ita ma sujada take ubangiji subhanahu wataala to shine abin da Muhammad al-Amin Allah ya kansa da rahama yake cewa malamai sun yi sabani game da abin da ya shafi al'amarin sujadar inuwa da kuma sujadar wa'anda ba mu'mine ba wasu malaman suka ce sujudu man fi samawati wal ardi min al-'am min maqsus fal mu'minuna wal malaikatu wal malaikatu yasjuduna lillahi sujudan haqiqiyyan wannan am ne maqsus wani abu ne na na usulul tafsir da kuma usulul fiqh magana ce ubangiji ya faɗe ta amma akwai waɗanda yake nufi da ita saboda haka ana nufin mala'iku da muminai suna wa Allah subhanahu wataala sujada irin sujadar da muka sani su tsora goshin su a ƙasa suna yi wa Allah wannan biyayyar saboda Allah ya umarce su wal kuffaru su kuma kafirai karhan ala tilas kamar munafikai da suka ce sun yi imani da Allah dan suna tare da manzo Allah sallama in lokacin sallah ya suna yin sallah in za a fita yaki suna tafiya yaki kafin daga baya a hana su to wannan ala tilas dan a kiyaye musu dukiyar su suke yin haka to sai ta kawo misalai na munafikai kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yasuna salata illa wa hum kusala za su yi sallar amma kuma a cikin kasala yura'una nas ba dan Allah suke ba dan su nuna wa mutane amma ko sun ki ko sun so dai gaɓoɓinsu sun bauta wa Allah wala yadkurun Allah illa qalila sai a cikin mutane kawai suke ambaton Allah wannan shine abin da ya faɗa kuma maganar sa tana da kyau sosai bil ghuduwi wal asal al asal din shine kishiyar al ghudu al ghudu da safe al asal kuma lokacin marece a to za mu dakata anan saboda lokaci yayi insha Allah tabaraka wa ta'ala a karatun mu na gobe sai mu karkare abin da ayat take nufi kuma sai mu shiga karatu na gaba da fata abin da muka faɗa dai Allah ubangiji ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana sai sanarwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميتة سويه ومردا غير مخزي ولا صالح اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وتكل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين